لله رب العالمين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون za mu tashi kan wannan aya wadda kasance aya ta 40 a wannan sura mai albarka suratu yasin a wannan yammaci wadda ya zamanto 26 ga watan ramadan wadda ya dace da hijira 1443 wanda ya tafi daidai da 27 ga watan hudu a miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar a cikin ayoyin da muka fito Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da tafiya na ainihin wata yadda yake tafiya da kuma yadda rana yake tafiya a cikin ainihin tsari na Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan tsarin ya zamanto cikakken tsari mai gudana karkashin ikon mabuwayi kuma masani shine tabaraka wa ta'ala ya zamanto a cikin sanin nan nashi tabaraka wa ta'ala ya sanya lashamsu yambage la an tudrikal kamar ya zamanto wata baya yiwa baya dacewa a ce ta riski rana wato wata bai gama ainihin cika ainihin kwanakinsa cikin abubuwan da yake tafiya a kai ba wato a ce wannan ya masa rana ta yi wata mufaja'a har ta shiga cikin wani abu na lamarin ainihin wata walal lailu sabiqun nahar kamar yadda kuma rana dare bai kasance yana mai tserewa ainihin wuni ba dukkansu guda biyun nan wato qabla inqida'in nahari abadan kafin cewa mudda wadda aka diba rana kafin ya kare a ce an an yi mufaja'a an zo an an shiga ciki wato saboda an samu wato wani lamari wanda zai zamanto abubuwa guda biyun nan sun haɗu wannan abun haka yake kowanne yana tafiya akan tsarin da Allah ya tsara masa wa kullum fi falakin yasbahun kuma kowanne daga ciki yana tafiya bai ma'ana yana ninkaya a cikin wannan sarari wato haka yake tafiya a cikin wannan falake wannan sai zamanto inda lamari ne na na dan adam wanda ya zamanto shi yake gudanar da shi sai wata rana sai an samu latala haƙar lailun nahara sai an samu dare ya shiga cikin lamari na wuni wato koda so ɗaya saboda sahau wato saboda rafkanuwa shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya rafkanuwa a cikin lamarin halittarsa wato kowane abu haka yake gudanar da shi gwargwadon yadda ya tsara kuma ba a samun akasi akan haka na'am na'am wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur har yanzu yana daga cikin ayoyi da ke tabbatar da iko na Allah tabaraka wa ta'ala a matsayinsa na ilahu ubangiji wadda za a rika a bauta masa sannan bayan an bauta masa kuma a samu sakamako wato daga gare shi ga wata aya kuma wadda shi kadai ya kadaita da wannan ayar shine anna hamalna zurriyatahum wato mu muka dauki zurriyarsu bi ma'ana iyayensu fi fulfil fulki a cikin wannan jirgi wal mashhuni wanda ya zamanto yake cike da halitta wato wannan shine safinatu nuhin wato jirgin annabi nuhu bayan an gama dufana an yi ruwa kwana arba'in ana yin ruwa ainihin sama tana zubarwa ƙasa tana bubbugar da ruwa kenan duniya ya cika da ruwa ko ina da ko ina zai zamanto daga wannan lokacin biyu bisa uku na duniya gaba ɗaya ruwa ne yanzu abin da ya saura ake dan zama ɗin nan duk bai fi ɗaya bisa uku ba wannan sai zamanto aka ɗauki kuma kowane halitta wato abubuwa guda biyu waɗanda zai zamanto bayan an wuce an wuce abin da ya shafi ruwan lufana sai zamanto an samu an samu irin da za a ɗora kuma saboda waje Allah zuriyata humul baƙina zuriyar da suka saura da annabi Nuhu su suke zamantowa albaƙina wanda za su zamanto sun wanzu wannan abin da ya faru kenan to sai aka cika wannan jirgin ruwan tare da mutane da ainihin sauran dabbobi aka ɗauki abubuwa masu yawa duk wani abin da ake son daga baya ya zamanto an ci gaba da tanasuli wato yana cikin wannan jirgin wannan abin da Allah tabaraka wata'ala kenan yayi kuma wannan jirgi ya isa aya yanzu zaka yi inda mutum zai ɗauki hansa da saki a cikin ruwa sai ya sauka amma sai ka ga manyan jirage irin cargo ships din na wanda ake ɗauko kayayyaki kaga kamar tirela ɗari biyar ta ɗau kaya daga cikin jirgin ruwa sai ka ga ba sa nitsewa ba sa nitsewa suna tafiya suna akan a cikin lamari na Allah tabaraka wa ta'ala wato saboda hukunci na ubangiji wanda ya tabbatar akan wannan janibi a cikin tasrifinsa akan wannan wannan shi ma aya ne mai zaman kansa wanda yake nuna halitta cewa fa mai gudanar da irin wannan abu shine Allah tabaraka wa ta'ala na'am وخلقنا لهم من مثله ما يركبون na'am wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa khalaqna Allah ya ce mu muka yi wannan halitta lahum gare su min mithlihi kwatankwacin wannan jirgi na annabi nuhu ma yarkabun abinda za su dinga hawa suna tafiya a kansa anan da abinda ake amfani da shi wurin hidimar daukan kaya a wata hamilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus wato ya zamanto ana daukan kaya wadda in ba da wannan abubuwan da ake sufuri da su ba sai an haɗu da wahala ƙwarai da gaske wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina ya zamanto ga doki ga jaki ga alfadari su ne abin da suke ɗaukan kaya suke taimakawa jama'a amma ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a waye gari raƙumi sai aikinsa ya ƙare a duniya lokacin da aka yi wannan hadisin ana mamaki ya aikin raƙumi zai ƙare a duniya to yanzu zai kaga inda maganar daukan kaya ne aikin raƙumi ya kare ko yawa domin duk inda kaga ko dab ka gani kayan raƙumi da suke dauka ai da yawa ko ballantana kuma kaga jiragen ruwa masu daukan ainihin ya kayayyaki masu yawan gaske wanda inda za ka ga yawan kayan da ake fitarwa sai abun ya baka tsoro ko kuma jirgin sama ya ɗauki mutane ya ɗauki kayansu ya ɗauki man jirgin kawai duk jikin jirgin mai ne kuma abubuwa ne masu yawan gaske amma cikin ikon Allah tabaraka wataala kuma a tashi a yunkura a tashi a tafi sai Allah tabaraka wataala ya sa wa yakhluqu ma la ta'lamun malamai suka ce ai ma la ta'lamun nan shine wannan yanzu halin da ake ciki wato an samu abubuwa masu sauki wanda suka zama suke taimakawa dan adam a cikin ainihin lamura na rayuwa domin don a ƙara samun sauki a cikin lamarin rayuwa a zamanto kuma a dubi wanda ya yi ni'imar a sake sallama masa wato shine Allah tabaraka wa ta'ala na'am وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون na'am wa inna sha nuqriquhum fala sarika lahum wala hum yunqazun Allah tabaraka wa ta'ala yace wa inna sha da dai mun so a bisa mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala nuqriquhum sai ya zamanto mun dulmu yadda su gaba ɗaya a cikin wannan ruwa fala sarika lahum babu wanda zai musu gudunmowa babu wanda zai iya musu agaji wala hum yunqazun kuma babu wanda zai iya tsamo su daga cikin wannan hali na nitsewan wannan jirgi amma sai ya zamanto a cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala jiragen ruwa suna tafiya babu wani abin da ke hana su wato tsayuwa ko kuma abin da ke ba su cikas a cikin wannan tafiya wato saboda kudura na Allah tabaraka wa ta'ala wato haka abin yake amma inda zaka dauki wani abu wato shi gashi baya baya nitsewa amma inda za ka ɗauko wani abu wanda ya zamanto bai kai shi nauyi ba ka sake shi a cikin ruwa shi kuma sai ya nitse saboda ikon Allah tabaraka wa ta'ala na'am إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين na'am illa rahmatan minna wa mata'an ilahin Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan duk abin da ya faru akan irin waɗannan alamomi da aka tabbatar wa halitta mai nuna kadaitaka na ubangiji to wannan fa rahmatan wani jin kai ne minna daga gare mu inji Allah tabaraka wa ta'ala wa mata'an ilahin da kuma ba su jin daɗi zuwa ɗan wani lokaci kankani wato abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kenan wannan sai ya zamanto dama wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata' sun yi alfahari sun da ainihin abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya Allah tabaraka wa ta'ala ce ai jin daɗin rayuwar duniya ba wani abu bane an an kwatanta da na lahira illa mata'un sai wani dan jin daɗi ne dan kankani sai kaga mutum koda bai bar duniyan ba sai ya kai gaban da ana yi ba zai shiga ba inda ma za ka masa tayi ka ce ai ya kamata abu kaza da kaza ya ce a yanzu ka ai sai yara eh sai dai yara su shiga mu kuma mu taya su da addu'a shi da kansa ya sallami kansa domin ya san ya ci nashi jiya ya ci shekaran jiya yau kuma sai ya baro masu cin na yau wannan shine to saboda haka iko na Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rahamarsa wato da dan wannan mata'i wato abin da ya shafi jin daɗi ilahinin zuwa ne wani dan lokaci dan kankani shikenan idan lokacin ya wuce to sai in an taimaki mutum ya taimaki kansa ya tanadi wancan wadda baya yankewa to fa ni'ima an samu abin da ake bukata idan mutum kuma ya shagaltu da abin da ya zamanto sha'awa na rayuwa shahawatul badni wal farj wadda ya zamanto sha'awa da abin da ya shafi abin da za a ci abin da za a sha da abin da ya shafi sha'ani na iyali wannan ne kawai damuwansa nan kuma sai a tafi a bar mutum saboda haka ya zamanto a ka'ida na sufanci ake takaita abubuwa guda hudu guda hudu ba wai ana bari ba ne amma ba a son mutum ya mai da su wani priority ne wani abu ne da yake da muhimmanci na farkon su cin abinci cin abinci za a ci saboda Allah ne tabaraka wataala ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha wato cikin sauki cikin yalwa wannan Allah ne ya muku wannan to amma fa kada ya zamanto mutum kawai tunaninsa kawai cin abinci ne a'a ya dai ci irin tsari yadda ya zamanto za a raba gida uku a ci abinci da rabi a ɗauki sulusi a sha ruwa a ɗauki sulusi a yi numfashi to wannan sai ya zamanto ba a san yawan cin abinci harkan tasawuf ya wannan shine abu na farko abu na biyu mutum ya rage yawan surutu yawan magana wanda ba kan gado saboda duk wanda ya samu sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gama ganarsa ta karanta kwarai da gaske wa man nala sirral mustafa aksara sumta duk wanda ya samu sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai ci yayi yawa a cikin lamarinsa wato yadda ka san kwalba in ka ga ana tangal tangal na ruwa a cikin kwalba kwalban bata cika ba amma in ta cika ko ka juya ta bata motsawa to haka kamala ne wato karanta magana in ba a abun da zai zama to yayi amfani ba wannan shine abu na biyu na uku yawan bacci eh yawan bacci mutum a ce tun farkon dare in ya danna totur ya tafi kenan eh ba a san ma sai yaushe ba sai a salatu khairu minan naumi na gaskiyan gaskiya eh da kyar a ta da shi nan ma to ba a san haka eh ba a san haka wato mutum da ya zamanto ya ribaci wannan daren da wani abu na ibada komai kankantarsa wato haka abun yake saboda an ce mahaifiyar annabi suleiman alayhi salatu wassalam tana gaya wa shi annabi Sulaimanu tana ce masa kada ya yawaita bacci da daddare saboda yawan baccin dare yana barin mutum ya zamanto talaka lahira talaka ko a duniya ai akwai matsala ko ballanta talaka lahira damuwa ne to wannan to kaga damuwa na duniya ma ai ba daɗi bare na lahira to saboda haka ya zamanto ba a san shi ma bacci ya zamanto shine abun da yake gaban mutum shine abu na uku sannan abu na hudu damuwa da hidimar mata wato ya zamanto mutum kullum tunaninsa sha'awar mace wannan shine a tunaninsa a kwakwalwansa nan ma sai a tafi a bar mutum yawwa wannan ma yana taka mutum birki a cikin sha'ani na tafiya na ahlullahi yasa wannan duka abubuwa guda hudu ake yin su ala wato akan ainihin wani gwargwado sananne ba wai ya zamanto su ne bukata ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna shanu gurgukum fala sarika lahum wala hum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idza qila wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun نعم وإذا قيل لكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون idan aka ce musu wato ku kiyaye Allah ma baina aidikum abin da yake nan gaba gare ku wato na daga azabar duniya da wani abu da wani haka wa ma khalfakum da abin da yake baya wanda zai zo min azabil akhirati na daga azabar lahira la'allakum turhamun ko za ku samu dacewa bi ma'ana Allah ya jinkaye ku a arabu sai su zamanto sun bijire bi ma'ana su manta da Allah tabaraka wa ta'ala su manta da abin da ake musu wato inzari ake musu gargadi a kansa wannan abin da suke aikatawa kenan wato da'iman idan an yi wa mutum gargadi ana son ya ɗauki wani darasi ne idan ya ɗauki wannan darasin ya yi amfani da shi sai ya zamanto ya samu makharaji ya samu mafita idan kuma ya yi wa kansa ganganci ko ya kansa wauta shikenan ana masa ishara shi wato bai ɗauki abin izna ba kamar mutum ne ga hadiri yana tasowa an ga alamun hadiri me ya kamata duk abin da baya son ya salwanta ya lalace sai ya kokari a killace abun a shigar da shi an yi an yi wa abun gata kuma mutum ya yi wa kansa gata amma yana zaune bai taimaki kansa ba har san da aka fara ruwan sama in ya ce ma zai ɗauki wani mataki me zai iya yi a kai babu to duk abin da aka ce a kiyaye a kai to za ka ga abu ne wanda yake da yake da ainihin manfa'a kwarai da gaske cewa in an kiyaye azabar duniya wato ababen da za su sabbaba azabar duniya da abubuwan da za su sabbaba azabar lahira to tabbas in an ce la'allakum a cikin ka'ida na qur'ani to yaqinan ne ai yaqinan tabbas ne turhamuna Allah zai jinkaye ku za ku samu jinkai daga Allah tabaraka wa ta'ala da karkashin wa rahmati wasiat kulli shay rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ta yalwaci kowa da kowa ta yalci komai da komai na'am نعم وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الله تبارك وتعالى yace basu ba ta ba aiko musu wata aya daga cikin ayoyi na ubangiji na ubangiji wa illa kanu anha muridin sai sun kasance sun juya baya sun yi wannan ayar wato a izgili sun nuna mata aidin cewa an ji ba za a karba ba dama abin da ake so a ce an ji an karba sami'ina wa dana amma in sun ji sai su ce sami'ina wa asaina wato sun ji kuma sun ki bara su bi ba to wannan sai ya zamanto duk abin da aka ba su na aya ayoyin nan ayatul kauniyya wadda ake gani kamar halittan sama da ƙasa halittan sauran halittu wadda Allah tabaraka wa ta'ala ce a dinga duba zuwa gare su wato don a samu abun izna abun lura wani wurin Allah ya ce mana mutum ya dubi ma yadda Allah ya halicci raƙumi mana in ka dubi raƙumi za ka ga ayoyin Allah da yawa a tattare da shi a falayen zuru na ilal ibili kaifa kulikat wani wal Allah wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa fi anfusihim afala tubsirun su dubi kawunan su mana yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi dan adam ya me da shi wato ya tara masa abubuwa na ayoyi tare da shi wadda ba ma sai ya je nesa ba daga duban kansa ya isa ya dubi Allah tabaraka ya gane wato tasarrufi na Allah tabaraka ta'ala cikin halittarsa da kuma ainihin ni'imomi da ya bibi halitta da su na wa idza qila lahu anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anuti'u man law yasha طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين نعم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم من لم يشاء الله أدأمه إن أنتم إلا في ضلال مبين Allah tabaraka wa ta'ala ce ga wani sifan su har yanzu a cikin abin da suke aikatawa shine wai zaqila lahum idan aka ce musu anfiqu ku ciyar wato an fiƙo alaina ku ciyar a gare mu wato ana maganan wannan fukara'u sahaba wato sahabbai waɗanda suke da ƙarancin wadata ana neman a musu taimako a basu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba kwa samun wato kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala har sai kun ba da abin da kuke so anan aka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikinsu kamar irin sayyidina umar ya ce duk abin da ya mallaka ba abin da yake so kamar wani mashi mashin nan yana daga cikin abin da ya samu ne a cikin ganiman khaibar da a cikin ganiman khaibar da aka ce hatta tun fi kumin ma tuhibbun shi ya ɗauko ya bayar saboda abin da ya fi so kenan an ce abdullahi ibn umar yana daga cikin ɗabi'arsa shi mai son rake ne yana son rake kwarai da gaske to sai ya zamanto in ya tashi zai infaki sai ya sayi rake mai yawa sai ya sai da dammunan ya samu kuɗin in ya samu kuɗin sai ya je ya raba mutane wai saboda ya ciyar dai daga abin da ya fi so haka suke yi so haka ake ta bi wato saboda ya zamanto duk wanda ba zai iya bada dukiyarsa ba to ba zai iya bada rayuwarsa ba in kaga aikin Allah ya taso an yi an yi mutum ya bada wani abu domin ya shigo ya sa jarinsa a ciki shaidan ya masa kururuwan iblis wato cewa ai kai ma yaushe abun ya ishe ka a irin banan nan bana ai sai a hankali ai kawai abun shi kenan kawai ai hakuri kowa ma yake yi sai mutum gaba ɗaya shaidan ya masa mummunan tanadi saboda a shaidanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i shaydani haka yake shi yana muku tattalin talauci ne wato da'iman zaka bayar sai kai ma in ka biya wa mutane zaka dawo kaman su eh saboda haka dole kai wa kanka gata kai wa kanka qiyamul layli in ba haka ba abun zai kwabe maka to daga nan shikenan ya dora mutum kuma ya janye wato kwarangan mutum ya fadi wannan sai ya zamanto duk in an ce musu su ciyar wato a cikin janibin sahabbai wadda suka zamanto masu karancin wadata din nan sai su ce ai abin da suke cewa shine a alal ladzina kafaru lil ladzina amanu wadda suke yi suka yi butulci ba su yi imani ba suna gaya wadda suka yi imani wato sahabbai istiza'an wato taurin babin izgili anud imam Allah ya sha Allahu ad'ama shin za mu ciyar da wadda inda Allah ya so ai sai ciyar da shi eh inda Allah ne halice shi tunda Allah ma bai bashi ba eh shi da halice shi to mu kuma mu bashi dole ne a wannan ai ba haka bane wato kawai sai su dinga izgile suna wargi da wannan abun Allah tabaraka wataala ce ina antum illa fi dalalin mubin su dai sun tabbata cewa wato suna cikin bata ne mabayyani ai shi Allah da yace dama a bashi din ma ba ya ce ne a bashi saboda bai da shi ba kamar yadda yahuda suke dangana masa cewa ai shi Allah tabaraka wataala inna la faqirun wa nahnu agniya Allah ya ce sanattubu ma qalu waqad lahumul anbiya bi ghairi haqq wato kai yahudawa suna cewa wai Allah mabukaci ne su kuma su ne mawadata Allah ya ce to mun ji abin da suka faɗa kuma za mu rubuta yawwa ka san an rubuta abu ya isa hujja ko to za a kama su to wannan sai ya zamanto shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai shi ba haka yake ba yadullahi maglula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsudatani shi Allah tabaraka wata'ala infakinsa ciyarwarsa ai abu ne mayalwaci ta kowane fiska Allah tabaraka wata'ala aka yi kewa mutane madadi wato a cikin abin da ya shafi janibi na ciyarwa kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda goma nan wadda aka ce dukkansu ainihin al'asharfin mubasharu na biljanna su waɗannan guda goma aka ce guda tara gaba ɗaya hidiman dukiya ne guda ɗaya ne dalhatum na ubaidullah dalhatul khairi shi ne wadda ya zamanto hidima ya yi na jiki amma sauran duk hidiman dukiya ne to saboda haka ya zamanto ita dukiya ake bukatan a yi hidima a cikinta domin ya zamanto ta zamanto sila ko sababi ta wurin samun abin da zai zamanto mai ɗorewa mai dawama saboda ma inda kum yamfadu wa ma inda lahi bakin abin da ke wurin ku zai gushe zai kare abin da yake wurin Allah shi yake wanzuwa shi yake tabbata wannan sai suka ce ai ba za su ciyar da wanda da Allah ya so sai ya ciyar da shi ba suka tabbata cikin bata wanda ya zama to mabayyani na'am na'am wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne wannan lokaci da aka ayyana wato lokaci na tashin kiyama in dai kun kasance ku masu gaskiya ne a gaya musu wa wani shekara za a yi a wani rana a wani wata a ba su date abin da suke nema kenan wato kuma ai shi ba maganan tashin kiyama a tambayi yaushe abin zai zo ba shi mai tambayan wani shiri yayi wa tashin kiyama kamar yadda wani ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ya rasulullahi mata sa'a yaushe ne tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma'adatta laha wani tattali kai wa tashin kiyama ya ce shi dai bai tattalin sallah ko yawan azumi ko yawan zakka ko yawan wasu ayyuka na amalul birri ba wannan bane yace amma dai yayi tattalin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa almar'u ma man ahabba mutum yana tayar da wanda yake so anta ma man ahabbta kai kana tayar da wanda kake so idan kaga yayi babban guzuri kenan saboda shi guzurin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin amfanin soyayyar bayan dai ga ma'iyya almar'u ma'aman ahabba ya mutum ya samu ma'iya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu da biyu ya biyo baya cewa haramun alaihin naru qalbun ahabbahu duk wanda yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne wuta ta ci jikinsa ya samu wata wiƙaya wani kariya daga abin da ya shafi wato janibin fadawa cikin abin da ya zamanto a halaka yana daga cikin fa'idar wannan soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damanto shi ne abun ado wa hubbu rasulullahi zainun wa mafkharun wa amnun wa imanun wa babul masali shi ne abun da ake yin ado da shi duk abun da ake ado da shi zuwa wani lokaci sai ya zamanto ya fita ya fita yayi ya zamanto sai in ka sa yanzu irin akwai wasu kaya da aka yi su can shekarun baya wasu yaran ma ba sani ba wadda ake cewa bana ba harka ko sunan ma ya bata ba kayan ba ko to yanzu an kawo su ma ba san ma wasu ba san ma an yi wannan hidimar ba saboda lokaci to shi soyar manzala sallallahu alaihi wasallam shine zainun shine ado shine adon da kuma baya tsufa eh duk wanda ya ado da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya shekarun da aka yi kullum sai kaga abun sabo ne yanzu an kira maka sunan su Imam Malik sai ka ji kaman jiyejiyen nan suka tafi gashi kuma sun bar duniya sama da shekara dubu da ɗari uku baya sun koma alamul gaibi amma ga lamarin su kullum saboda wannan ado da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mafkharun shine abun alfahari duk abun da aka yi alfahari da shi wani lokaci sai ya zamanto hima hidimarsa ta wuce yawa ba ba shi ake magana ba amma banda soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto wadda suka wuce wa ma wajadal maduna ghairu muhammadin wa ma wajadal maduna til hadaratu wadda suka shude ba wani abu suka samu face wannan dai hadarata annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wadda suka shude nan ba wani abu suka samu face wannan hadara wadda a ciki ake samun komai wato duk abun da ake samu ana ake samu domin shine adon kowane halara bihi zinatil hadaratu waqir wa azima shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyarsa shine adon kowane halara mala'iku da shi suke ado annabawa da shi suke ado manzanni da shi suke ado duk wujudu da shi suke ado sallallahu alaihi wasallam zainun wa mafkharun wa amnun shine aminci duk wanda ya samu soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu aminci wadda ba ta gushewa sai ya zamanto fasir aminan ka tafi cikin aminci kawai saboda an haɗu da sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam wa imanun kai kuma shine imani tsantsan imani wanda ya zamanto shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai imani ba sai ya so ne sama da yadda yake son ƴaƴansa da iyalansa da duk ma abin da ya mallaka gaba daya wannan sai ya zamanto wa babul masalihi shine kuma kofan walittaka duk wani waliyi da kaji an ce maka ya zamanto waliyi to abin da ya rika ya zamanto waliyin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto a cikin wafika usabiku shewa yana cewa a cikin ka muke musabaka a cikin soyayyar ka muke musabaka wato mazaje sukan tafi ne cikin wannan hadara ba wai ka ga wani ya din canja riga ko canja mota ka ce kai ya akai kake ka bata lokaci har wane tsere ka ai bai tsere ka ba abinda zaka rike ku yi musabaka da shi soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam yau wato wannan shi ake bukata ka gadi a cikin hidimar yi wa manzo Allah salati kai nawa kake yi yau da nawa kake yi yanzu nawa kake yi ka karu ne ko ka ragu a dubi irin waɗannan abubuwa wato a cikin abin da ya zamanto ake tafiya a kansu wannan haka ake so saboda haka ya zamanto wannan shine makarji shine abin da yake bada wato ainihin mafita ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون نعم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yanzuruna ba abin da suke sauraro ba jinkirin da aka musu nan duk dan su gyara ba ba su yi amfani da shi ba abin da ya saura kawai suna sauraro illa sai hatan wahida sai dai su ji ainihin tsawa guda ɗaya shine nafha wato tsawa wadda za a yi na busa na israfil wato annafkatul ula wato busa na farko wadda bayan an yi wannan me zai biyo baya ai ta akhuzuhum sai ta rike su wa hum yakhasimun sannan suna da husuma a cikin wannan halin bi ma'ana dama an kaga ana husuma to abubuwa sun sun cabe kenan to a wannan lokacin ba abin da ya saura sai dai su fada cikin irin wannan wannan kadai suke jira amma in dai duk abin da za a musu ya zama sun samu shari'a Allah ya musu yau su saboda haka su karbi wannan abu shi ake bukata kuma ba su karba ba na'am fala yastati na'am fala yastadi'una tawsiyatan wala ila alihim yarji'un fala yastadi'una a wannan lokacin ba su da iko tausiyatan na su yi wasici tsakanin sashi da sashi wato ba su samu ma daman da za a ce an yi wasiya akan abu kaza in dan bayana a yi mini kaza a yi kaza a ba wani kaza a yi wasiya dai da abubuwan da suka dace kai wala ila ahlihim yarji'un kuma ba su samu ma dama na cewa za su koma zuwa ga ainihin iyalansu ba wannan abin da zai faru idan ƙarshen duniya ya zo abin da zai faru shine za a zo da wani iska wannan iska mai sanyi mai laɗafa ƙwarai da gaske idan wannan iska ta busa take shi kenan sai ya zamanto sai a ɗauke ƙur'ani in an wannan shine abin da za a fara yi in an ɗauke ƙur'ani daga nan shi kenan wannan iska za ta ci gaba da kaɗawa min tatil arshi daga nan duk wani wanda yake da imani shi kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa duk mai imani sai Allah ya karɓi rayuwarsa wannan haka imam muslim ya kawo hadisin nawas ibn sam'ana wato abin da zai faru kenan in wannan ya ƙare ba wanda zai zama babu mutum ɗaya da yake cewa la ilaha illallah to in an zo wannan gaban fayyabkal kufaru mi'ata sana sai a waye gari duniya banda kafirai ba wanda ke ciki ba sai an shekara ɗari ko kuma shekara ɗari da ashirin laisa fihim man yuminu billahi babu wanda zai zamanto mai imani da Allah tabaraka wa ta'ala shine hadisi yake ce mana hadisin muslim la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah Allah sai an wayi gari cewa ba za a yi tashin kiyama ba a bayan ƙasa akwai mai cewa Allahu babu la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nasi wato ba za a yi tashin kiyama ba sai a cikin mutane wanda ya zamanto fajirai fasikai su suka taru ba kowa ba wanda zai ce ayi ayi wani ma'arufi ba wanda zai ce a bari a bari wani abu daga cikin manhiyatu to wannan sai duniya ta zamanto ta wanzu a cikin irin wannan hali walaysa fihim a cikin su babu kowa wanda ya san cewa man ya'lamu anna Allah mawjud a cikin su duk ba wanda ya yadda ma cewa Allah akwai shi kafirci kawai ake yi idan aka gama wannan ya zamanto kulluhum kuffar idan aka kai wannan gaba sai Allah tabaraka wa ta'ala to ya zo gaban zo an zo gaban karshe kenan sai a gaya wa Israfil a ce shikenan yayi busa to wannan busa da Israfilu zai yi shikenan bayan yayi busan fa kulluhum yamutu fi mahallihi kowa zai mutu a inda wannan busan ta riske shi wasu suna kasuwa wasu suna gonakai wasu suna ofis wasu suna can hidimarsu na na kamfen wasu suna komiye ana tafiya akan haka kowa yana cikin hidimarsa wa ba'dhum kanu mutakhasimin wasu suna can suna rigimar su na husuma wasu kuma mutaqatilin suna rike da makami suna yakan juna akan wannan gaba din abun zai faru saboda haka Allah tabaraka wataala ce lam yantaziru ila zalik wato bai kasance Allah tabaraka wataala zai musu sauraro akan wannan ba wato sai zamanto yadda aka sifanta din nan haka abun ya kasance haka kuma abun zai kasance a wannan lokaci to abun da zai faru kenan bayan an yi wannan halitta an mutu da shekara arba'in an gama wa'ancan sun gama fasadin su an zo an yi busa an mutu shekara arba'in ba komai shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to a sake yin busa na biyu wannan busa na biyu shine wanda idan an yi shi za a haɗu da azzalazil wato za a haɗu da ga abubuwa na ainihin raurawa na ainihin kaɗuwa wal harakat wal fitan wannan sai zamanto duniya sai ta wanzu cewa komai ya wuce ana kan wannan gaba din sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa a yi ruwan sama idan an yi wannan ruwan sama shikenan sai ƙasa ta cika da yabanya wato abubuwa na amfanin gona abubuwa na bishiyoyi wadda ake amfani na 'ya'yan itatuwa duk sai ya zamanto duniya ta cika da ainihin abubuwan da ake bukata amma kuma ba masu ci eh wani hannun warisi Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe komai ya shafe kowa ga abun kuma ba waɗanda za su yi amfani da shi shikenan to daga wannan ne sai a je gaba na biyu shi ne wani fika fissuri faizahum ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون na'am wani fika fissuri fa'iza hum min al-ajzasi ila rabbihim yansilun wani fika fissuri sai ji israfilu har yanzu yayi busa idan yayi wannan busa tsakanin wancan da wannan shekara 40 fa'iza hum min al-ajdasi sai kaga sun taso min al-ajdasi daga kaburburan su ila rabbihim suna masu zuwa ga ubangijin su yansiluna wato suna tafiya cikin gaggawa cikin sauri babu maganan ainihin wani nawa ko wani saibi babu saboda haka dama ranan sun shiga wani irin hali kashi atan absaruhum tarhaquhum zilla idanunsu sun kab- sun kadu sun hadu da tsoro kaskanci ya riske su suna cikin wannan halin saboda irin abin da suka rayu a kansa to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so a tada halitta din sai ya aika mala'ika Jibrilu da Mika'il da Israfil su tafi aljanna idan sun je aljanna sai a je a ɗauko kayan da manzo Allah zai sa a fito filin kiyama wa ya kuzu libasin rasul sallallahu alaihi wa sallam daga can sai a ɗauko kayan da manzo Allah zai sa wanda zai fito filin tashin kiyama da su a zo kuma da dabbar da zai hau wato wanda zai taho da ita wa sai a taho da waɗannan abubuwa idan an zo a ajiye shikenan lokacin ko ina bishiyoyi saboda yawa da tsire-tsire kowanne sun sun ainihin haɗu da juna wato abu a bayan ƙasa kuma ba abin da yake ainihin kaduwa saboda cikin irin irin tajalli na jalalan Allah saboda duk duniyan ya zai yadda ka san wani kurmi ta yadda ba hanyar da za a bi saboda haka sai a tambayi Jibrilu a ce Jibrilu kai ka saba zuwa duniya kai ka saba kawo sako wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hanya zai kai mu Madina eh an taho da kayan manzon Allah an taho da ainihin dabbarsa sai a ɗauki hanya jibrilu shi zai nuna wannan hanya din idan ya nuna wannan hanya sai a je a samu sai da lujudi sallallahu alaihi wa sallam wa yuqiz rasul sallallahu alaihi wa sallam a ta da sai lujudi yana bacci a ce masa wato ga lokaci yayi an ce yana tashi zai ce ummati ummati ummati abinda zai fara cewa shine aina ummati ina al'ummata yaquluna inna allaha qad ba'atha ma ba'atha ahadan qablaka sai a ce basa ai ba wanda ya tashi a cikin duk halitta banda kai kai ne na farko fa yaksunahu libasahu sai a bashi tufafinsa bayan ya sa a tada sayyidina abubakar radiyallahu anhu sannan a tada sayyidina umar radiyallahu anhu tunda dama su tare suke a wuri ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an awwal man tanshaqul anhul arda ni ne na farko wadda ƙasa za ta kece na fito daga cikinta wannan abun da zai faru kenan wannan hadisi ne na Tirmizi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda irin waɗannan abubuwa duk za su kasance to daga an tashi annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambayi cewa ina labarin Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce zai ga annabi musa yana rike da wani makyange na al'arshi yana tsaye ya ce zai tambaya ta me ya faru shin musa ya riga tashi ne ko kuma me ke faruwa ta ai babu wani abu wani a cikin halitta wadda ya tashi kafin sai da wujudi sallallahu alaihi wasallam sai dai shi za a ga ya tashi ne mai yiwuwa saboda an saka masa da wancan abin da ya faru lokacin da tajallin nan ya faru wato sai ya zamanto lamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa saiqan to wannan sakamakon da ya faru akan duru abin da ya faru kenan sai ya zamanto a abin da falam ya kuma man sa'ika to a wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to yiwa shi yana bai fada cikin waɗanda suka hadu da ainihin macewa a cikin wannan gaba din ba saboda wancan na baya bayan wannan abu ya faru an yi nafkatul ula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya zo bayan haka Israfilu ya yi busa an fito daga kaburbura to kowane kabari an ce kowane kabari mutanen da za su fita a cikin kabari daya wasu wani kaulin an ce mutane ɗaruruka ne wani kaulin an ce a cikin kowane kabari sai kamar mutum dubu ɗaya sun fito eh saboda to ai ba yau aka yi duniyan ba yauwa yau ai tsohon karatu ne shekaru nawa ana mutuwa saboda duk inda muke nan yanzu kaburbura ne saboda tun farkon duniya haka abin yake wasu su zo su tafi wasu su zo su tafi wasu su zo su tafi a cikin hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala na'am na'am
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا mhm.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نعم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا waɗanda suka zamanto suka yi kafirci dama sun rayu cikin kafirci sun koma ga Allah a haka suna tashi abin da za su ce ya wailana a wato halaka ya tabbata kaito man ba asna min marqadina waye ta da mu a cikin wannan makwanci wato zaman su a cikin kabari da duk abin da ake yi na azaban nan gara a zauna a haka akan a zo tashin kiyama saboda haka za su yi nadaman me ya faru yau kuma sai ai lokaci ne yayi wato bayan wannan shikenan sai a tada su wato an taho wannan wurin wato za su ga kaman zaman su da suka yi a cikin kabarin wannan gaba ɗaya hun fi rahatin kaman cikin hutawa masu kai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai tada halitta bi ma'ana bayan wannan abu ya faru an ce ba- Allah tabaraka wa ta'ala zai umarni zai ba da umarni cewa a yi ruwa wannan ruwan zai zamanto ma'un ghalizan ka hay'atil mani wato fatan butul ajsam idan an yi wannan ruwan wani ruwa ne mai gwabi mai kauri wadda za a yi zubinsa kamar ruwan maniyi haka yake idan an yi wannan ruwan ya zuba a- a bayan ƙasa shikenan duk gaɓoɓi duk ainihin ƙasusuwan da suka ƙare da komai sai su zamanto an musu sabon zubi na ainihin fata da komai shikenan kowa sai ya tashi ba wai za a tashi ne kaman abin nan kwarangwal ko wani skeleton ba a'a za a tashi ne cikin sifa wato ainihin duk fata da komai ya zo ya haɗu a cikin ainihin umarni na Allah tabaraka wa ta'ala wannan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta kenan waɗanda suka zamanto na Allah sai su ce haza ma wa adar rahmanu wannan wuni dama shine ranan da ar-rahman mai gamammiyar baiwan nan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alkawali wa sadaqal mursalun manzanni kuma sun yi gaskiya manzannin mu sun ce za a zo abun zai faru gashi kuma ya faru kaga su za su tabbatar da abin da suka rayu akai na shari'a da abin da ya shafi wato janibi na sallama Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda kuma ba su yi imani ba su tashin su kawai daga tashin su ma dama ba maganan alfalu bane ya wailana yawa saboda haka ya zamanto ko a duniya wanda bai saba da maganin kirki ba wato da dama fitina ke faruwa a lamarinsa wanda ya saba da abin kirki wani abu yana mar mufaja'a yana bijirowa ko sai ka ji ya ce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallahu wa ni'mal ko la haula wala quwwata illa billah an saba da abin kirki wanda bai saba ba sai ya samu wani ashar sai ya dora a wannan a wannan gaba din to irin wannan ɗabi'ar da irin wannan rayuwar ba ta da alfalu yawwa ya zamanto koyaushe bawa duk abin da ya bijiro masa ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan abin da ake so kenan kuma abin da ya dace a ci gaba da tabbata a kansa na'am
إن كانت إلا صيحة واحدة na'am in kanat illa sayhatan wahidatan فإذا هم جميع لدينا محضرون fa idahum jami'un ladaina muhdarun in kanat Allah tabaraka wa ta'ala ce bai kasance ba illa sayhatan sai dai tsawa guda daya wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun sai kaga dukkanin halitta ga sunan an halarto da su wato kulluhum fil mahshari duk an haɗu a wannan farfajiya na filin tashin kiyama ba wanda babu wato ainihin al'awwali da wal akhirin na farko da na ƙarshe gaba ɗaya an taru na fal yawma lokaci ya yi to alhamdulillah za mu tsaya anan saboda hukuncin lokaci akwai dama auzuri da aka ce za a halarci wasu addu'o'i na rufe tafsirai na wasu yan uwa Eh, Allah ya tsaya mana Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah wannan ma namun za mu rufe gobe in Allah ya so a daidai wannan lokaci a wannan kuma wuri mai albarka a lokacin da aka saba tsakanin dai tara zuwa goma Allah ya gyara mana lamuranmu Allah ya tabbata mana da alkhairi Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya amfanar da mu Allah ya mana gwaggwabar falala Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan ƙarshe mana kyakkyawan makoma Allah ya mana gudunmawa karancin tsaron da ake fama da shi dinnan Allah ya mana tallafi akwai wata yar uwa Hajara Samina wadda ɗazun aka gaya min cewa a- abin da ya faru na hanyar Kaduna Abuja na jirgin ƙasan nan wato tana ciki kuma tana da wani irin matsala na dama mai zaman kan, kan ka- wato bata taba haihuwa da, ta- da kanta ba ta haifi kamar 'ya'ya guda uku a baya amma duk haihuwanta sai an mata aiki to da aka zo kama mutane a cikin wannan hidimar sai aka kama da ita kuma a lokacin da aka kama ta ma tana da cikin wata bakwai da wani abu yanzu kuma an fi wata so kusan tana gab da haihuwa kuma dai kun san su ba likitoci ba ne to wannan razun wani ya gaya min ya ce da Allah 'yan uwa su sa ta addu'a da sauran 'yan uwa Allah ya kawo mafita a cikin wannan fitina Allah ya tausaya mana don annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله